الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata a'a ban san wata addu'a ke bantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato karyan wata na Ramadan illa kasancewar ba laifi mutum ya yi ta addu'a ko mu ce an so mutum ya yi ta addu'a na cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar da shi wannan wata mai albarka wanda wata ne wanda ake dillinka sakamako na lada akan duk wasu ayyuka na ibada kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu wato an Allah ya masa rasuwa ɗaya kuma Allah ya rayar da shi sai da ya riski wata na ramadan wani daga cikin sahabbai ya yi mafarkinsu kiyama ta yi wannan shi ɗayan ya samu shahada ɗayan kuma ya riski wata na ramadan shi ne ya yi mafarkin kiyama ta tabbata sai ya ga an zo da wannan wanda ya riski wata na ramadan an shigar da shi aljanna kafin a shigar da wannan shahidi abin ya daure masa kai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan mafarki da ne za Allah sai yake ce masa shin wannan bai riski wata na Ramadan aka ce kwarai ya riski wata na Ramadan za Allah ya nuna masa cewa sababin abin da yasa aka gabatar da shi akan wannan shadidi sababin ya riski wata na Ramadan saboda wata ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikinsa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zage game da ayyuka na ibada a cikin wannan wata amma cewa ga wata addu'a ta musamman wadda aka sunnanta mana mutum ya ringa yi domin gaskar wannan wata ba mu santa ba na'am
kun gaishe hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran saka hannun damar jariri da hannun gwamna kamar yake ni kamar kiran sallah hannun damar jariri da
wannan hadisi bai inganta ba na kiran sallah a kunnen dama na jinjiri da ta da ikama a kunnen hagu wannan bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne bai na'am wannan kamar limamin yake liman da jama'a to kuma ya zamanto yana bayyana wani wani lokaci kan sa kaya mai sun bayyana al'aura kamar ya mutum sun kaman kaka kaya da suke bayyana al'aura kuma akwai kai ba da tana bayyana da cibiyar shi zuwa abin da ya kan sa ta kuma ana da cibiyar shi a waje to sai kuma ya nasiha ya gyara ba haka ba ke sallah a sanya tufafi wanda za su rufe al'aura gaba daya tare da cewa al'aura ta mumini daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa dole ne ya rufe abin da yake tsakanin nan na'am
wanda ya zo masallaci ya yi wannan tariyatul masjid ya dauke mishi rawatib ko kuma ya zo masallaci tahiyyatul masjid matsayin ta daban arrawatib matsayin su daban in kai arrawatib ba maganar yin tahiyyatul masjid an gane ko kamar misali ka zo masallaci a lokacin azhar wanda yana daga cikin arrawatib yin raka'a hudu kafin sallah azhar bayan an gama azhar mutum yayi biyu to in ka shigo masallaci ba sai ka yi tahiyatul masjid za ka yi wannan arrawatib in kai wannan arrawatib sun tsaya maka matsayinta domin dama abin da aka haramta ko mu ce abin da aka yi hani na mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama ya zauna ba tare da yayi sallah ba in ka zo a lokacin kenan sallah ta farilla in ka sallaci sallah ta farilla ba magana tahiyatul masjid in kuma a kana arrawa wannan arrawatin na filfilin da ake yi gabanin wasu salloli da bayan wasu salloli to idan ka yi su ba maganar yin tahiyatul masjid tambayar na shi ne kuma ya ce wanda ya zo sallah asuba ya sai bai yi rakatai da fajr ba kuma gashi nan an kada kama ya zai abin da zai yi sai ya shiga sallah ta asuba in an gama sallah ta asuba kai tsaye yana iya tashi ya rama raka'atul fajr sannan yana iya bari kuma rana in ta hudu ta ɗaukaka sannan ya rama raka'atul fajr amma baya halatta an tada ikamar sallah ta asuba mutum ya shagala da yin wannan raka'atul fajr a wajen masallaci ko a cikin masallaci baya halatta iya abinda zaka yi dole ka bi limami domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat a wata riwaya idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba haka kuma yayi inkari ga wasu daga cikin sahabbai ana sallar asuba suna raka'atul fajr da aka ida manzon Allah yake cewa a salatani ma'an a salatani ma'an sallah biyu a lokaci guda inkari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama kitabul shihad hadisi na ƙarshe a cikin wannan littafi shine hadisin abu musa al'ashari allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam anin rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'a ayu zalika fi sabilillah wato amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya anir rajuli yuqatilu shaja'ata game da mutumin da ke yakar abokan gaba wato don nuna sadaukanta shi kawai ya fita fagen daga domin ya nuna ma jama'a cewa shi jarumi ne shine manufarsa sai ce wa yuqatilu hamiyatan wato da mutumin da ke yakar abokan gaba wato don kare jama'arsa ma'ana don kabilanci ko kuma kawai shi yana yaki ne domin kare kasarsa ko kuma kare wato wani mazhabinsa ba wanda kuma ba wanda idan kare wani mazhabinsa mazhabi wanda yake munhari wanda ya karkace ma aƙidar ahalus sunna wal jama'a shi kawai manufarsa game da fita fagen daga shine wato yaki ne na kabilanci in ma kare kabilarsa ko kuma kare garinsa ko kuma kasancewar kare wani mazahabi na shi da yake kai an gane ko idan aka ce hamiya shine jiji da kai da nuna isa game da wata kabila kamar yadda maguzanci ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa izja alallazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya izja alallazina kafaru ubangiji ta'ala yace tuna lokacin da waɗanda suka kafirce mu suka sanya fi qulubihimul hamiya wato shine jiji da kai game da nuna kabilanci wato suka sanya a cikin zukatansu hamiyatar jahiliya wato irin jiji da kai na mutanen jahiliya ma'ana mutum kawai shi kawai banda kabilarsa bai san komai ba ba ruwan shi kabilar shi tafi addini a wajen shi to shine aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya anan aka ce masa wa yuqatilu haniyatan aka tambaye shi game da mutumin da ke yakar abokan gaba don kare kabilarsa wani yuqatilu riya'an kuma aka masa tambaya game da wanda ke yakar abokan gaba wato don nuna ma jama'a cewa shi mayaki ne a ringa faɗa wani ma ai da shi aka yi jihadi kaza aka ce masa ayyu zalika fi sabilillah a cikin waɗannan uku wane ne ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah a cikin waɗannan uku shi ɗaya ya fita domin nuna jarumta cewa shi sarauki ne ɗaya shi kuma kawai kabilanci kare kabilarsa na uku kawai nuna kansa domin a ringa ba da labarin cewa duk jihadi kaza da aka yi da wani aka yi a cikin waɗannan ukun aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waki yaki fi sabilillahi daga cikin su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki abokan gaba domin kalimar ubangiji subhanahu wata'ala ta zamanto ita ce madaukakiya ma'ana kalimatul ikhlas shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutumin da ya yi yaƙi don musulunci ya zamanto ya ɗaukaka ya danne duk wani addini fahuwa fi sabilillah maza Allah ya ce wannan shi ne ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah shi kaɗai ne zai samu sakamakon da Allah ya tanada ma mayaƙa a gobe kiyama wanda sakamakon da Allah ya yi alkawari ita ce aljanna ga duk wanda ya fita fagen daga ya yaƙi abokan gaba saboda shi to sakamakonsa shine aljanna a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to don haka wannan hadisi yana nuna mana jihadi ba a samun sakamako a kansa sai an tsarkake niyya sai an tsarkake niyya duk wanda ya tsarkake niyya to zai samu iya sakamakon da ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dama mayaka amma duk wanda ya fita jihadi da wata manufa koma bayan wannan manufa ɗaya-ɗaya to wannan ya tabi ya dada tabiwa maimakon lada sai dai ukuba domin ya yi aiki ne na ibada ya aza shi ba a mahallin da ya dace da shi ba domin ya yi jihadi ne saboda wata manufa ta rayuwar duniya shi ko duk wanda ya ɗauki ibada ya dora ta ba a mahallin da ta dace ba ya yi ibada saboda wani amfani na duniya to sakamakonsa shine wuta a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون زامو تاشي للتافي نغبا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإتك malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen 'yantar da bawa kalima ta al'itik ainihin ana masa kasra sannan kafin kin gane ko al'itik ma'ana ana ma ainihin kasra ka ce al'itik lafazin al'itik an ciro shi ne daga faɗarsu atakal farasu idan larabawa suka ce atakal farasu ai sabaka wa naja wato ya shiga gaba ya tsiri kenan ya tsira shine suke faɗa da cewa atakal farasu kuma haka suke faɗa atakal farahu idza fara wastaqalla ma'ana dan tsako ya intu an gane kuma ana na tsuntsu lokacin da ya fara tashi to don haka shi bawa an yi amfani da wannan kalima da ake cewa atakal abdu domin wato ya kubuta game da bauta kenan a lokacin nan ya sami yancin kansa duk inda ya ga dama yana iya tafiya babu wani wanda zai takura masa cewa sai da izinin wani komai ya rigai ya zama nashi ma'ana ya sami yancin kansa a shir'ance idan aka ce al'itik kamar yadda malamai suka faɗa shine tahrirur raqaba wa takhlisuha min ar-rikki wa tasbitul hurriyyati laha wato yantar da wuyayi da kukutar da shi game da bauta da tabbatar masa da yanci wanda yake cikakke wanda da matsayin sabawa ne to a yi kokari a tsamayar da shi daga cikin wannan bauta ya sami yanci wanda yake cikakke yantar da bawa abu ne wanda ke da asali a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da ijma'i na malaman al'umma dalili daga cikin alkur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina ash-shahid fatahriru raqabatin mu'mina ubangiji ta'ala ya ce ai bai saukaka ba mumini ya kashe dan uwansa mumini sai dai akan kuskure an gane ko bayan da za a yi mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai dai akan kuskure amma matukar yana da imani imani cikakke bayan da za a yi mumini ya zama ya zamanto sababin kashe wani ɗan uwansa mumini sai dai akan kuskure ubangiji ta'ala ya ce wa man qatala mu'mina khata duk wanda ya kashe mumini akan kuskure ubangiji ta'ala ya ce fatahriru raqabatin mu'mina na kan shi yantar da wuyaye wanda yake mumini ma'ana yantar da bawa wanda yake mumini wannan aya ita ce asali game da wato yantar da bawa abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shir'anta mana a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin da ke cikin sahihai riwaya ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa man a'ataka raqabatan muslima a'ataka Allah bi kulli udwin minhu udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi manzo Allah yace wato duk wanda ya yanta bawa musulmi ubangiji ta'ala zai yanta kowace gaba ta jikinsa game da gidan wuta da adadin gabbaikin bawon da ya yanta manzo Allah ya ce hatta wato farjihi bi farjihi hatta da wato gabansa Allah zai yantar masa game da gidan wuta a sababin gaban wannan bawa da ya yantar da shi wanda dan adam da Allah ya halicce shi kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim Allah ya halicci ɗan adam a kan gaba sittin. idan ka ‘yantar da bawa ɗaya to adadin gabbai na wannan bawan da ka ‘yantar da shi Allah zai ‘yantar da adadin gabban da suke jikinka game da gidan wuta don haka sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi fice akan haka za ka samu daga cikinsu wani adadin bayin da ya yanta sun wuce a lissafa irin su abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda da sauransu sun mallaki bayi sun wuce a lissafa sun yantar da su wanda kuma jagaba a wannan fage shine abubakar allah ya kara masa yadda daga cikin sahabbai wanda bayin da ya yanta allah kaɗai ya san adadinsu wannan hadisi yana nuna duk wanda ya yantar da bawa musulmi manzo Allah ya ce ubangiji ta'ala zai yantar da gabbansa wato daga gidan wuta gwalgwadon adadin gabban da suke jikin wannan bawa da kowace gaba da take jikin wannan bawa sai Allah ya yantar da gabar daga gidan wuta haka kuma malaman al'umma sun yi ijima'i tun zamanin sahabbai har zuwa yau cewa ‘yantar da bawa abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiranta mana. Don haka dai a takaice shi ‘yantar da bawa wato na kasancewa ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Imma ta ɓangaren faɗa, duk lokacin da mai bawa ya faɗa ga bawansa ya ce an tahur ya ce kai ɗani. ko kuma an ta'ati kai ‘yantacce ne da abin da ya yi kama da haka lafazi wanda yake a bayyane to wannan sawa'an da gaske faɗa ko akan warge wannan bawa ya zama ɗa ko da wasa mutum ya ce ma bawansa kai ɗa ne to wannan bawa ya zama ɗa domin shi wajen ‘yantar da bawa ba maganar wasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce na faɗa cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an nikahu wa talaqu wa raja'a a wata riwaya an nikahu wa talaqu wal itik manzo Allah yace abubuwa guda uku gaskiyar su gaske ne wargin su kuma gaske ne manzo Allah yace aure da saki da kome a wata riwaya ya ce aure da saki da 'yan tarrabawa ko da wasa idan ka ce na ga wance ina so ku je ku ɗaura mun aure da ita idan aka je aka yi tambaya aka bada aka ɗaura maka aure ba maganar ka ce da wasa nake an gane ko haka misali ko da wasa mutumin da ya saki matar shi ya ce na maida ta ta koma inda yana da koma haka saki ko da wasa mutum ya ce ya saki matar shi ta sau haka yantar da bawa ko da wasa mutum ya ce ya yanta bawan shi to wannan bawa ya yantu abu na biyu wanda bawa yake samun yanci wato shine lokacin da mutum ya mallaki makusacinsa wanda yake muharraninsa misali mutum ya mallaki mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗan uwan sawa'an shakiki ko ɗan uwa wanda yake lu'abbi ko ɗan uwa wanda yake lu'ummi ko kuma wato ɗan uwansa wanda yake na wajen uwa ɗan uwan mahaifiyarka ko ƴar uwar mahaifiya hakanan a amam waɗanda suke dangi na wajen uba ma'ana ɗan uwan mahaifinka sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya suke ko kuma uwa ɗaya suke to da zarar mutum ya mallaki ɗaya daga cikin su wannan to ya zama ɗa misali kai ne ka tafi kasuwa ka sayi bawa ana gama cinikin wannan bawa sai aka ce wannan bawa da aka bi salsala sai aka ce dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko kuma uba ya haɗa ku ko kuma uwa ta haɗa ku ko kuma wannan bawan da ka saya ai dan uwan mahaifinka ne da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ya haɗa su ko kuma uwa ta haɗa su ko kuma ɗan uwan mahaifiyarka ne da shi da mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ya haɗa su ko kuma uwa ta haɗa su wanda dai ka kaddara cewa inda mace ce ce haramun ne ka aure ta to duk bawan da ka saya wanda yake dan uwanka na kusa wanda yake akwai zumunta tsakaninka wanda inda mace ce ne haramun ne ka aure shi da zaran an kashe ciniki wannan ya zama da ko da baka ce ka yanta shi ba to ya zama da da zaran ka mallake shi ka biya kuɗi to ya zama da hanya ta uku wadda yanci yake tabbata game da shi shine ta hanyar aiki lokacin da wato mutum ya ma bawansa musula me ake nihi da musula shine mummunan rauni ya yanke masa wata gaba daga cikin gabansa in ma ka yanke masa hannu ko kafa ko yatsa an gane ko ko lokacin da wato mutum ya karta ma bawansa wato wata wuka a jikinsa ta masa rauni mummunan rauni ko da wannan rauni ya warke to wannan bawa ya zama da duk lokacin da mutum ya ma bawan shi musula ya yanke masa wata gaba daga cikin gabbai to wannan bawa ya yantu a takaice kenan ta wannan hanya guda uku bawa yake zamantowa ɗa an gane ko in ma ta fuskar faɗa ko da wasa ka ce masa kai ɗa ne to wannan ya zama ɗa abu na biyu a sababin mallaka duk lokacin da mutum ya mallaki ɗan uwansa wanda yake na zumunta wanda in mace ce ce haramun ne ya aure ta da zarar an kashe ciniki wannan shi kenan ya zama ɗa ta hanya ta uku kenan idan ya ma bawansa musula ya yanke masa wata gaba daga cikin gaba akwai na hudu ita ce ummul walad ummul walada ita ce sadaka kenan ita sadaka shine mutumin da yake da baiwa ya ringa kusantar wannan baiwa tashi idan ta samu ciki wannan ciki ko da farin shi ta yi to wannan baya halatta ya yi kyauta da ita ko ya yi sadaka da ita ko ya sayar da ita tana nan kawai mutuwar shi take jira da zaran ya musu ta zama diya da zaran mai gidanta ya rasu ta zama diya ita ce ake kira ummul walada عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق wato hadisi na 420 daidai riwaya ta abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man a ataka shirkan lahu fi abd duk wanda ya yantar da rabansa wato game da wani bawa da suke tarayya da wani kai da wani aka hada kuka hada kudi kuka sai bawa ko kuma kai da shi aka muku kyautar wannan bawa ko aka ba ku shi sadaka to sai ka ce ka yantar da kasanka an gane ku to menene zai biyo baya shine ya ce man'a a taƙa shirkan lahu fi abu manzan Allah ya ce duk wanda ya yantar da rabansa wato game da wani bawa da yake tarayya da wani manzan Allah ya ce fakana lahu malun ya bulugu saman al'abu shi wanda ya yantar da rabansa wato yana da dukiya dukiyar da za ta kai gwargwadon kudin wannan bawa wanda in aka ma wannan bawa kudi yana da kudin da zai iya sayan wannan bawa Allah ya ce kuwi ma alaihi kimata adil sai a masa kimar wannan bawa kimata adalci ba za a kara ba ba za a rage ba sai a kirawo masana dillalan bayi yanzu kamar wannan bawa wanda gashi bawa ne lafiyayye gashi bawa ne kakkarfa sannan kuma bawa ne wanda yana da hazaka misali ya iya lissafi ko ya iya saye da sayarwa ko ya iya sana'a kala kaza sai a yi kudin wannan bawa kima ta adalci ba don cewa shi za a saya shi zai saya a karya kudin ko kuma a kara masa a'a shine manzon Allah ya ce uwe ma alaihi qimata ajli manzon Allah ya ce sai a yi masa kudin wannan bawa kima wadda take ta adalci misali in su waɗanda suke dillalan bayi waɗanda suka kware akan wannan kasuwa suka ce wannan bawa iya kudinsa baya wuce jika ɗari bakin in ya kudin shi in ya yi ya jika ɗari to adadin nan ba za a rage ba kuma ba za a kara masa wani abu akan haka kima za a yi masa ta adalci manzo Allah ya ce fa a ba shuraka a hushi sasahu abokan tarayyarsa sai ya ba su rabansu kenan yanzu misali shi da wani suke da mallakar wannan bawa shi ya ce sai ya ce ya yantar da kasansa wannan bawa da aka masa kima sai aka ce kudin bawan baya wuce jika da kenan a lokacin nan sai ya dauki jika hamsin ya ba wancan abokin tarayyar in kuma misali da suka hada kudi suka sayi wannan bawa shi yana da wato hannun yari kashi biyu shi wancan abokin tarayya yana da kashi daya misali shi ya ba da jika kamar mu ce 66 shi kuma wancan ya ba da jika 33 to a lokacin nan iya abinda zai ba wancan shine kasansa jika 33 da 'yan canji an gane ku kima ta adalci za a ma bawa kenan iya gwargwadon rabon abokan tarayya sai ya biya su shine anan manzo Allah ya ce fa a aka shuraka'ahu kisasahu manzo Allah ya ce sai ya ba abokanin tarayyarsa game da wannan bawa kisasahum iya rabon su wa ataka alaihi al'am wannan bawa kuma ya intugare shi gaba ɗaya bawon ya zama ɗa wa illa in kwa ba shi da dukiyar da zai iya sayan wannan bawa kuma ya yi kokari ya yantar da kasan shi daga cikin wannan bawa da suke tarayya da wani Maza Allah ya ce faƙar ataka min huma ataka abin da ya yantu daga wannan bawa nashi ya yantu kamar misali kai da shi kuka haɗa kuɗi kuka sayi wannan bawa sai ka ce ka yantar da rabanka kuma ba ka da dukiyar da za ka iya sayan wannan bawa wannan bawa aka masa kudi misali jika dari kenan kai kana da jika hamsin shi yana da jika hamsin kai ba ka da kudin da za ka cika masa to a lokacin nan iya gwalgwadon kasanka da ka yantar da shi to wannan ya yantu an gane ko kenan yau ɗa ne gobe bawa ne yau yana da yanci ya zauna ya je ya yi sana'ar shi ya yi komai amma gobe a matsayin bawa yake zai je ma wancan mai gida nashi wanda yake tarayya da wannan wanda ya yantar da kasan shi zai je ya masa aiki kuma tare da cewa shari'a ta nuna mana kuma ga hanyar da za a bi in kai baka da kuɗin da za ka saya to ga ta hanyar da za a bi domin shi wannan bawa ya kubutar da kanshi shine hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسئي غير مشكوك عليه wato hadisi na 421 riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa man a ataka shiqsan lahu man a ataka shiqsan min mamluk manzo Allah yace duk wanda ya yantar da rabansa min mamlukin game da wani bawa da suke tarayya da wani lafazin ashiqis shine bi ma'ana annasib ma'ana kaso kenan duk wanda ya yantar da rabansa min mamlukin daga wani bawa da suke mallaka shi da wani yanzu Allah ya ce fa'arage khalasuhu kulluhu min imali na kan shi ya kubutar da wannan bawa wato daga cikin dukiyarsa dole a yi kudin wannan bawa ka saye shi in kana da dukiya ka yantar da shi gaba daya fa'alaihi a nan siga ce daga cikin su ya buruju na nuna cewa tilas ne dole ne a kanka an gane ko kamar yadda a waccan riwaya ni ya faɗa ce a yi wima alaihi kima ta adil maza Allah ya ce za a yi masa kimar wannan bawa kima ta adalci kenan dole ne alkali zai tilasa shi wannan bawa a yi kuɗin shi a cikin dukiyar ka biya abokan tarayya in ya so bawan wannan ya yantu gaba daya to shine anan yace fa alaihi khalasuhu kulluhu fi malihi fa alaihi khalasuhu wato fa alaihi khalasuhu kulluhi fi mali manzo Allah yace na kan shi yantar da wannan bawa gaba daya wato a cikin dukiyarsa kenan sai a yi masa kudin bawon kima ta adalci sai ya biya abokan tarayya iya kasansu sai ya ce fa in lam yakul lahu malun idan ko ba shi da dukiyar da zai iya sayan wannan bawa zan Allah ya ce uwimal mamluku qimata qimata adili shi wannan bawa sai a yi masa kima kima ta adalci sai a ce masa yanzu ne in kasuwa aka kai ka baka wuce jika da an gane ko to daga cikin masu gidanka ɗaya ya ce ya yanta rabansa kuma yanzu kai an yi kudin ka baka wuce jika ɗari manzon Allah ya ce mastus iya abu sannan sai a yi ƙoƙarin sanya wannan bawa aiki ya je ya sana'a ya nemi kuɗi an gane ko ya nemi kuɗi ya yi da biyan wancan abokin tarayya kenan sai ya je ya nemi kuɗi ya cika masa jika hamsin ɗin shi gaira mashkukin alaihi manzo Allah ya ce amma fa ba za a tilasta masa a dora masa abin da ya fi karfin sa gane ko kenan kaga a nan tsantsar adalci in shi wanda yake abokin tarayyar za a yi kudin wannan bawa ya biya abokan tarayyar shi kima ta adalci za a yi ba a kada ba ba za a rage ba in shi ba ya da dukiyar da zai iya biyan abokanin tarayya wannan bawa ya zama ɗa to sai a yi kudin bawan kuma kima ta adalci shi bawan sai ya je ya yi sana'a ya nemi iya gwargwadon kasan waɗancan abokanin tarayyar masu gidan shi kenan ya biya sun in ya so ya sabata shi ne a nan ya ce su mastus iya abdu sannan sai a sanya bawon aiki lafazin ustus iya an ciro shi ne daga asa'ai asa'ai shi ne bi ma'ana al'amur kamar yadda ubangiji ta'ala na faɗa inna sa'ayakum la shatta inna sa'ayakum ai inna amalakum shi ne ya ce mastus iya abdu sannan sai a sanya wannan bawa aiki ya je ya nemi sana'a ya nemi kuɗi ya biya waɗannan abokanin tarayyar mai gidan shi wanda ya yantar da kasansa ghaira mashkukin alaihi maza Allah ya ce amma kar a tsananta masa a ɗora masa iya gwargwadon abin da zai iya kar a takura masa ya je ya sana'a a hankali ya samu iya abin da ya rage kenan sannan ya je ya biya waɗannan masu gidan shi ya san ya zamanto a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa shari'a ta kwadaitar da muminai akan kokarin yantar da bawa wanda bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin fiyayyar ibada yantar da bawa domin yantar da bawa sababi ne na samun tsira game da duk wasu tsanance-tsanance waɗanda suke na ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa falakata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam falakata hamala aqaba me ya hana ka yi kokarin kutsa lallokin hanya idan aka ce al'aqaba ita ce hanya mai wuyar bi hanya ta tsakanin dutse da dutse lunguna kenan saboda duk a cikin hanya babu hanyar da take da wahalar bi sama da hanya ta tsakanin duwatsu to shine a nan ubangiji ta'ala ya ambaci irin tsanance-tsanance na ranar kiyama da cewa al'aqaba wanda na daga cikin su hawa sirari ubangiji ta'ala ya ce ya hana ka yi ƙoƙarin kutsa wato lallokin hanya ka yi ƙoƙari ka ƙetara sai ce wa ma adraka mal aqaba wa ya sanar da kai menene ake kira da al'aqaba ma'ana lallokin hanya ubangiji ta'ala sai ya ce fakku raqaba wato yantar da wuyaye ma'ana yantar da bawa sababi ne wanda yake na tsira game da duk wasu tsanance tsanance a ranar kiyama shine sai ya ce auye ba'amu fi yawmin zi masu gaba to dan haka anan wato aka nuna mana cewa duk wanda ya yantar da kasan shi to sai amma wannan bawa kima dole a yi kudinsa kuma ya ciro wani kaso daga cikin dukiyar shi ya biya abokan tarayya iya abin da yake haƙƙinsu in ba shi da dukiya shi wannan bawa kenan za a ce ya je ya yi sana'a ya nemi kuɗi gwalgwadon iya abin da yake ka san waɗancan abokanin tarayyar mai gidan shi ya biya su ya zamanto da wannan kuma yana nuna mana kyawun fuska ta addinin musulunci saboda shi addinin musulunci shi ya shar'anta mana bauta amma ita kanta bauta da aka shar'anta ta saboda wasu hikimomi ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma ita kanta kama cewa wane ya zaman tubawanka sai ta hanya ɗaya-ɗaya shine jihadi jihadi kuma akan yadda shari'a ta tsara shi akan wannan ne waɗanda aka ribato to wannan a matsayin bayi suke in ka je ka saya kuma wannan a matsayin bawanka yake amma shi musulunci bai nuna ba cewa kullum ka rike bawa kawai a matsayin bawanka lalle ka rike shi a matsayin bawanka halaka ne to amma abin da aka fi so ka yi kokari ka yantar da shi ka yi kokari ka yantar da shi don haka galibin abin da sahabbai suka mallaka na bayi duka sun yantar da bayansu saboda neman sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana bawa baya zama ɗa mai cikakken yanci sai bayan ya yantu gaba ɗayansa kaga a nan in ya zamanto shi bawan da wani daga cikin abokan tarayya ya yantar da kasansa kuma baya da kuɗin da zai iya sayan wannan bawa kenan a cike masa yancin kuma ya kasance shi bawan baya da halin da zai je sana'a to wannan ya zama rabi da rabi shi ba ɗa ba shi ba bawa ba kenan rabin sa ɗa ne rabin sa bawa yau in ya zama to in ya ma mai gidan shi aiki to gobe a matsayin ɗa yake an gane ko haka kawai iya rayuwarsa zai rayu kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato a yi tarayya wato game da bawa kuna iya hada kuɗi ku saya wannan ba laifi ba ne ba ku haɗa kuɗi ku sayi bawa ya zaman tu mallakar ku wannan ba laifi ba ne sannan kuma wannan yana nuna mana duk wani abu in za a yi masa kuɗi in dai wani yana da haƙƙi a ciki to a tsaya a yi kima wadda take ta adalci an gane ku duk abin da za a sayar da shi in dai ya kasance abu ne wanda yake na tarayya to a tsaya a yi masa kima ta adalci kar a kalli wani bangare a rage masa kuɗi ba iya kudinsa ba ko kuma a kara a kera kudi ya wuce ka'ida wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa domin wani nau'i ne wanda yake na zalunci don haka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai a yi masa kima kima wadda take ta adalci don haka kuma wannan ba bambanci kenan tsakanin bawa namiji da baiwa mace in ma mace ce ce kenan inda kuɗi sai a yi masa kuɗi ya biya in babu kuɗi kenan ya zamanto ta je ta yi sana'a abinda ta samu kenan sai ta yi da biyan wancan wato mai gidanta ta zamanto diya babu bai ilmu dabbar alhadisu sani wal ishiruna ba'da al-arba'iniya عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da bawa almudabbar idan aka ce almudabbar ismu ismu maf'ul ne idan aka ce almudabbar shine arraqiqul ladhi kullika itquhu bi mauti sayyidihi ko mu ce bi mauti maliki wato shine bawan da aka rataya yaucinsa game da mutuwar mai gidansa kamar yadda shi mai gida na faɗa ga bawansa an ta hurrun an dugurin minni cewa bayan mutuwa ta kai ɗani to duk mai gidan da ya faɗa ma bawansa cewa in dai na mutu kai ɗani to wannan bawa shine ake kiran shi almudabbar yin haka shine ake kira kuma at-tadbir kenan yi ma bawa baikon baya cewa in dai na mutu kai dani to shin wannan bawa da aka masa saki na tadbir le gidansa yace in na mutu kai dani shin ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa dabbara rajulun min al-ansari gulaman lahu wani mutum daga cikin mutanen Madina wato ya ma bawansa saki na tadabir ya ce masa inna mutu kai dali wa fi lafzin a wani lafazi yace balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rajulan min ashabihi wani mutum daga cikin sahabbansa a ataka gulaman lahu an dubur wato ya yantar da bawansa game da baikon bayansa cewa in ya mutu wannan bawa ɗani lam ya kulla malun gairu alhali kuma ba shi da wata dukiya in ba wannan bawa kwata-kwata a rayuwarsa ba shi da wata dukiya in ba wannan bawa ɗaya-ɗaya da ya mallaka kuma ya ce ma wannan bawa wato kai ɗani bayan mutuwata shi ne ce an rajulan lalle wani mutum min ashabihi daga cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ataka gulamar lahu an dubur ya yantar da bawansa saki wanda yake na tadbiri cewa in na mutu kai ɗani lam yakul lahu malun ghayru ba shi da wata dukiya in ba wannan bawon ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka zo masa da wannan bawa fa ba'ahu maza Allah ya sayar da wannan bawa bi samani mi'ati dirham dirhami 800 maza Allah ya sayar da wannan bawa thumma arsala thamanahu ilayhi maza Allah ya aika ma wannan mutum kudin sa maza Allah ya aika mishi kudin wannan bawa me wannan hadisi yake nuna mana yana nuna mana cewa bawan da aka masa saki na tadbiri ya halatta mutum ya sayar da shi in ka ce ma bawanka in na mutu kai ɗane to wannan bawa ya halatta ka kai shi kasuwa ka sayar da shi bawan da baka da yanci ka kai shi kasuwa ka sayar da shi bawan da ka dora masa fansa an gane ko bawan da ka dora masa fansa ka ce masa je ka ka haɗa mu miliyan guda in ka haɗu miliyan guda to kai matsayin ɗakaki to wannan bawa da ka dora masa fansa baya halatta ka sayar da shi zuwa zai yi ya ringa aiki ya nemi kuɗi har ya biya kai zaman tuɗa haka ita sadaka ita ma ba maganar ka sayar da ita ko ka yi kyauta da ita ko ka yi sadaka da ita mutuwar ka kaɗai take jira da zaran ka mutu ta zaman tuɗiya to haka shi bawan da aka masa saki na tadbir shi ya halatta mutum ya sayar da shi don haka a nan shi wannan sahabi da ya yantar da bawansa daya daya ba shi da wata dukiya in ban da shi ya masa wannan saki na tadbir maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka zo da wannan bawa maza Allah ya sayar da shi dirhami 800 ya kulle kudin ya aika ma wannan mutumin wannan yana nuna mana shugaba ya dace ya ringa lura da jama'ar da suke kasa da shi ya ga menene maslaha ta su saboda haka shi wannan baya da komai kuma ya yi karambani ya ma ba wacce saki na tarbiyya gashi kuma yana cikin bukata maza Allah ya sayar da bawon ya aika masa kuɗi to haka abin da muke so mu gane lalle mutum in yana cikin bukata to bai kamata ba ya yi wata gwaninta da dukiyar shi farko abin da ake bukata ka sarrafa iya abin da ka samu game da abin da ya zama dole na maslaha ta kanka da maslaha ta iyalinka sai in ka ci ka raga sannan za ka yi wasu bukatu ka yi wani ayyuka na alkhairi da ba lalle ba a hana ba bakin gwargwado ka yi amma farko abin da ake bukata ka fara da kanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa bada abi man ta'u maza Allah ya ce ka fara game da wanda kake ɗaukan ɗawainiyarsa farko dai ɗawainiyar kanka wajibi ne an gane ko sannan da waɗanda suke ƙarƙashin ka na iyalinka to don haka a nan shi wannan mutum mabukaci ne amma sai ya yi karambani ya ma bawansa saki na tadbir maza Allah sallallahu alaihi da ya lura yana cikin tsanani yana cikin bukata wannan bawa manzan Allah ya sayar da shi ya lissafa kudin dirhami 800 manzan Allah ya aika masa je ya biya bukatun kansa shi ne ya fiye masa alkhairi game da wannan yan dirribawa da yi me yasa saboda in ba a yi haka ba zai zama to nauyi akan jama'a ya tafi kuma yana rubutu kaga shi kuma don abin da zaka kare mutuncinka wannan ya zama wajibi a kanka dukiya ku tana daga cikin abin da mutum zai kare mutuncinsa to don haka a nan kenan ya zama wajibi ga shugaba ya zama to ya ringa bibiyar na ƙasa da shi ya ga wato irin al'amuran da suke ciki kenan ya yi ƙoƙarin gyara maslaha wadda take tasu don haka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wannan bawa a nan muka zo ƙarshen wannan littafi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana insha Allah kenan darasi na gaba za mu sanya sabon littafi a bangaren hadisan da suka shafi bayani akan hukunce-hukunce na ibada da mu'amala kenan insha Allah za mu mai da bulugul mara wanda mun taba sauke shi nan da shekaru da suka gabata kenan insha Allah za mu mayar da shi a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك